الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkamu da dawowa hutu a karatu da muke gabatarwa na daura akan ilimin balaga da alakarsa da alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine darasinmu na sha ɗai kenan kuma a zamanmu na hudu shine na biyu safha ta ɗari biyu da talatin da ɗaya a cikin littafi na albalagatul wadiya mawadi'ul fasli wuraren da ake rarrabewa wuraren da ake rarrabewa bayan wuraren wuraren da ake haɗewa sai mu tafi zuwa safha ta 233 alƙa'ida ƙa'ida ta 64 يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع واجبين أرربي سكان الجملولي إذا يزمن تتكم حالي أكل إذا قصد اشراف إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي إن يضمن تو حكم تنسون إعرابي قدالي تدولي أحد إن يضمن تو حكم تنسو إعرابي قدالي kenan ja'a wa kataba wa jalasa wa dhahika hukuncin suna irabi guda ne da ma na ce ka koma cikin muhnin labib kaga aljumal allati laha mahallun min al-i'rab wal jumal allati la mahalla laha min al-i'rab nabiyu idza ittafaqa khabaran idan sun kai ittifaki a wajen labari kaga ja'a labari jalasa labari ko ba haka ba to ittafaqa khabar aw insha'an ko ko insha'an insha'i wanda al'amru wan nahyi suna cikin shi misali izhab wa qul lahu kaga izhab fi'li amri ne insha'i ne qul fi'li amri ne insha'i ne kinan sai a hada su yace idan tafaka khabaran aw insha'an wa kanat bainahuma munasabatun tamma kuma idan mun to akwai munasaba cikakka tsakankanin su to nan sai a hada su walam yakun hunaka sababun yaqtadi al-fasl bainahuma in ba an samu sababi ba dalilin da yasa za a rarraba su wani lokacin suna iya zamantowa ittafaqa khabaran ko ittafaka insha'an kaga ya kamata ayi ya kamata ayi alwasl amma sai ayi alfaslu li sababin akhar cikin suratul ghashiya Allah ce hal ataka hadithul wujuhun yawma idin khashi'a ko عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ستمي wujuhun yawma idin na'ima bai ce wa wujuhun ba bai kawo wawon ba amma a wani sai ya ce kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadhuruna wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha tace wa wujuhun yawma idin kaga sai kawo wawon nan saboda an maka in akwai dalili abinda yasa ba a kawo wawon ba don ko ba a kawo ta ba ka san wujuhun yau mai idin khasha'a da wujuhun yau mai idin na'ima ba ɗaya ba ne ya ce idan sarrafa khabarin wa insha'an wa auhamal faslu khilafal maksud idan jumloli suka yi ittifaki ta khabar da insha khabar biyu ne ko insha guda biyu ne amma in an kai alfaslu yuhimu khilafal maqsud ba za ka fahimci abin da ake nufi ba tunan sai a yi sai a yi alwasu amma in la yuhimu khilafal maqsud kana iya kai alwasu amma in alfaslu yuhimu khilafal maqsud sai ka yi alwaslu to wannan ya zo ƙarshe shi wannan muka ce yana da alaka da ilimin alwakfu waliftida saboda galibin alwakfu waliftida lahu alakatun bil ma'ana cikin ƙur'ani akwai kalimomin da za ka sa tsammanin ko jumlolin da za ka sa tsammanin haɗe suke ba haɗe suke ba to wani lokaci alwaqfu wal ibtida yana taimakawa kwarai wani lokacin balma sai an hada da i'rabi misali sai ka diba cikin babi na alhafu al-ijazu wal itna cikin al-ijazu wal itna ba akwai babi na alhafu imam suyuti ya kawo al-ijaz wal itna bari mu gani cikin wani babi ne ya kawo shi saboda galibi in an faɗa mutum inda zai samu abu ya fi sauƙi al'ijazu wal itnaf as-sadis wal khamsu nau'i na hamsin da shidda wajen al'itnaf ya kawo bayani na alhafu wa anwa'u to nan kake gane an shafe abu kaza sai ka gane ashe ga abin da yake da alaƙa da shi ba sai ko mun fahimta ba yanzu da annabi yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulki wagga magana tana nuna an yanke ta daga magana da ta gabata don da ya ce da Allah ya ce wa rafa'a abawaihi ala al'arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم rabbi nan ya nuna ya ƙare magana da babansa ya koma addu'a asalinsa ya rabbi to ƙaddara wannan yawon shi zai nuna maka wagga magana ba ɗaya da waccan take ba masani kuma fahimta ba shi yasa ka nemi wani littattafai guda biyu alwakfu waliftida wasilatu huma bil ma'ana akwai wani malami a ƙasar misra masters da ya rubuta magister akan wannan ya rubuta amma yanzu har ya zan professor a cikin ilmin qira'at sunan shi Ibrahim Awad Ibrahim Awad da aini al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na littafi na biyu kuma shi kuma a kasar Saudiya aka yi shi ko aka rubuta shi asalinsa shi ma masters ne a jami'ar islamiyya ta madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunansa alwaqfu wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida sunan zaka zo ka iske nan me yasa an kai waqf aka raba wannan da wannan wace ma'ana za mu fahimta a aqida in muka rarraba wannan da wannan misali qul hadhihi sabili ad'u ila allah على بصيرة أنا ومن اتبعني ko qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani kaga in ka ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ka ce wannan hanya ta ce ina kira zuwa ga addinin Allah an gane ko to ala basiratin ana wa man ittaba'ani ni da wanda ya bi ni akan basira muke tafiya amma in ka ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ka ce wannan hanya ta ce ta kira zuwa ga Allah akan basira sannan ana wa manittaba'ani amin wannan littafi yana da muhimmanci amma samun shi nan zai yi wahala dama dama kusa kusa sai dai nan kame tunda su suna kawo littafai daga wurare daban-daban in kana da wani dan uwa ko aboki ko dalibi ka ce bincika maka a jami'ar islamiyya bil madina al-munawwara al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida duk ayoyin da suka kawo daidai inda akwai ma'ana sai ka sa alama ka samu crayon ko mu ce pencil ga masu yin english mas'alolin saboda masters ba ana bin jerin ayoyin alkur'ani ba ne doktora ba ana bin jerin ayoyin alkur'ani ba ne galibi kenan kai ne ya kamata ka ɗauki littafin aya kaza a sufa kaza ya kawo ta sai ka rubuta daidai wannan ayar da pencil da littafin da kake karatu kaga da ka zo da ka duba littafin ɗaya za ka ɗauko kasa inda sufa hukunci yake wannan yana taimaka ma ɗalibin ilimi matsaloli su zamanto kusa gare shi in ba ka san wannan ba sai a samu matsala yanzu misali wala ya hazunka ƙauluhun inna al'izzata lillahi jami'an huwa sami'ul ali sai ka ga wala ya hazunka ƙauluhun an yi mimu wannan mimun ba ta ikilabi ta ba don babu ikilabi a nan wannan mimun ana kiranta alwakful lazim wakafi na mi na tilas kai an ce abu ya lazimce kaya zan dole gare ka to nan abinda ake nufi baka cewa wala ya hazunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a domin kada ya fusatar da kai ha nan wannan jumla qauluhum fadar su daban innal izzata lillahi jami'an wata magana ce daban me yasa aka ce kai wakfu dan ka rarrabe su in ba ka rarrabe su ba kamar cewa da kafirai za su yi innal izzata lillahi jami'an yana fakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dare amma kuma ba haka bane domin an ce innal izzata lillahi jami'an yana daga cikin abin da ke faranta masa dare ba sai ba ku fahimta ba kenan maganganun da suke faɗa kasu ta maka dare an san maganganun da suke faɗa da suke kamanta mishi dare وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا فذكر فما أنت من نعمة ربك بكاهن ولا مجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون kaga waɗannan maganganu su suke bata mishi dare amma inda an ce innal izzata lillahi jami'an wannan ba maganar su bace maganar Allah ce kenan kada ya bakanta maka dare abinda suke faɗa domin ba su gagari Allah ba li annal izzata lillahi jami'a jumla ce ta'liliyya ta nahayu da aka yi mishi to kaga in ka zo ka ce wala ya hazun ka qawluhum innal izzata lillahi jami'a kai ya barkanta ma da rai saboda suna cewa karfi yana ga Allah yo ai an faɗi wannan ba ai shi farin ciki zai man kana yuridu al izza falillahi al izzatu jami'a ai Allah ne faɗi wannan to ya za a faɗi wannan kuma mun zo bakin ciki amma da yawa waɗansu in ba su fahimci wannan ba sai ai babu fa'ida shi yasa dan baka misali don saboda ka fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam dan uwa za mu je a safha ta 239 a cikin albalaga alwadiha babi na al'ijaz wal'itnab walmusawa rike da kyau al'ijazu asalin wannan ya'un wawon ne daga wajiz ne aujaza yujizu ijazan asalin shi iwujazan aujaba yujibu ijaban asalin shi iwujaban ausala yusilu isalan asalin shi iwusalan to al'ijazu takaitawa wal itnabu tsawaitawa wani lokaci za a kawo magana galibin malaman usulul tafsir suna cewa al-ijmal wa tafsir su in ka ji malaman tafsiri sun ce al-ijmal galibi suna nufin al-ijaz abinda an kazo da shi a takaici in sun ka ce al-tafsilu suna nufin al-itlaq su kuma malaman adab da suna cewa al-istitrat an yawaita magana to cikin balaga akwai abinda ake kira al-ijaz takaitawa akwai al-itlaq tsawaitawa akwai al-musawatu daidaitawa mun ji wannan ko to waɗannan abubuwa guda uku duk muna bukatar mu san su yanzu za mu zo wajen bayanin su sai mu fara da almusawa ka koma cikin safha ta ɗari biyu da arba'in za ka ga alƙa'ida alƙa'ida sun ka ce almusawatu abinda ake nihi da musawa an ta kunan ma'ani ma'ana ta kasance bi ƙadiril alfazi gwargwadon lafuzza wal alfazu su ko lafuzza bi ƙadiril ma'ani gwargwadon ma'ana la ya zidu ba'adu ha ala ba'adu sashen su bai ƙara ba a kan sashi ƙalal haƙƙa ya faɗi gaskiya kalima biyu ce ma'anan nan kuma daidai da waɗannan kalimomin take kaji almusawa ma'adan nan al'ijazu nan dai safa ta 240 suka kawo misali ala inda Allah ya ce alalahul khalqu wal amr an gane ko sannan muna iya bari babakin wannan misalin ya isa sai mu je zuwa ga alƙa'ida sai ka koma cikin sofa ta 242 sofa ta 242 akwai ƙa'ida ta 66 suka ce al'ijazu abinda ake kira ijaz jam'ul ma'anil mutakasira a haɗo ma'anoni masu yawa tahta lafzil qalil karkashin lafazi dan kadan ma'al ibada tare da bayyanar ma'ana wal ifsahi da fitowar ta karara a fili sai ka zo ma'anoni masu yawa kasa su cikin dan lafazi kadan za mu ba da misali sai suka kawo na ɗai ya kasu gida biyu wa huwa da wa'ani shi ijazin nan kala biyu ne akwai ijazu ƙisarin ba ƙasurin ba ƙisar ijazi na takaitawa takaita magana wa ya kunu bi tadminil ibaratil qasira ma'aniya kathira tadmin kumsa ibarori kasira su kumshi ma'anin kasira ma'anoni gajajjeru ya kamata su masu manto kasira min gairi hasbin ba tare da an shafi komi ba ga ma'ana magana ya takaitatta ibarori kaɗan amma suna ɗauki da ma'anoni bai dace su kasira ba ne ya kamata su zamanto kasira ne ma haka ne ke zato wallahu a'lam na biyu ijazu hasfin ijazi na shafewa wa yakunu bi hasfi kalimatin tana yiwa a shafe kalima in an ce kalima nan suna nufin ko ya zamanto harfi ko fi'ili ko suna shi yasa wani malami na kasar libya da ya yi magisterkin samastas a kasar misra ɗan libya ne ya yi alhazfu fi asalibin lugatil arabiyya yadda ake yin hadfu a cikin larabci ana shahin mubtada ana shahin khabar ana shahin fi'ili ana shahin harafi ana shafe kaza ana shafe kaza bincikensa duk gaba ɗaya cikin wannan ya kaji au jumlatin ko a shafe jumla au aksara ko mafi haka ma'a qarinatin tare da qarina to ayyinul mahdhuf wadda take tabbatar da akwai abin da aka shafe to anan bari mu koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti imam suyuti da yazo akan babi da ya shafi akan al-hafu sai ya zo babu ijazi wal itna shine annau sadis wal khamsu nau'i na hamsin da shida to da yazo yana bayanin al-ijazu gashi nan shi ma ce faslun al-ijazu qismani na dan wuce ke dan su maganganu ijazu qasrin wa ijazu hazfin ya kawo ta'arifin su yace wa qala ba'dhum ijazul qasri huwa takthirul ma'na bi taqlilil lafzi karshen sa nace maka dan wannan wuri na tunanin sun yi kuskure ya kawo ta'arifat da dama sannan shi ijazul qasri sun kace salatatu aqsam akwai ijazul qasri akwai ijazul taqdiri akwai ijazul jami'i shi ijazin haka yake gaba ɗaya ɗinsa to misalin da imamu suyuti ya kawo na al'ijaz wanda ya shafi ijazul jami'a wani lokacin za a kawo kalima guda wadda ta kumshi abubuwa masu yawa misali misali zan ba da misali da wata aya da imamu suyuti ya kawo da take nuna akwai ijazi cikin alkur'ani mai girma ayar da take cewa akhraja minha ma'aha wa mar'aha Allah ya fitar daga cikin kasa ma'aha ruwanta wa mar'aha da abin kiwon ta ko malamai suka ce dalla bi hatainil kalimatayn wadanga kalima guda biyu Allah ya nuna ala jami'i ma akhrajahu min al-ard duk abin da ke fitowa daga ƙasa kutan abinci ne wa mata'al lil an'am ko abincin da da dabbobi abincin su min al-ushbi na ciyawa wa shajari da icce wal habbi da kwaya was samar da 'ya'yan itace wal asfu da abin da yake da kwasfa mai yin kwalfa wal hasabu da itatuwa waɗanda ake konawa walli ba su da sutura don saboda sai an yi ruwa kaɗa take fitowa a samu kaya wannan da wuta an gane ko walmilhu da mi da gishiri li'annan nara min al'ida domin wuta ai da ita ake hasa a same ta kawai ce so ina ina wuta ta fito walmilhu min alma kaga cikin wannan kalmomin guda biyu Allah ya yi ijazin abubuwan da muke amfani da su al'ijazu kenan ya kawo ayoyi daban-daban da ya ba da misali a cikin alkur'ani don haka yana da kyau ka koma wannan babin ijazu wal itinaf ka gane su sai da ya kawo wata aya cikin suratul baqara walakum fil qisasi hayatu ya kawo tana dauke da ijazi larabawa suna cewa alqatlu anfalil qatl yace to in muka duba wannan aya ta bambanta da maganar larabawa ta fita balaga sai da ya kawo fuska ashirin. ka koma can cikin al'itkan fi ulumin ƙura'an kana ganin wannan magana sannan imamu suyuti ya ce akwai ijazi ake kira at-tadmin ya zama to ma'ana ta kumshi wata ma'ana wa huwa husulu ma'anan fi lafdin min ghairi dhikrin lahu bismi bismin hiya ibaratuhu anhu to yace kuma sun kawo shi nau'ani ما يفهم منه البنية كقوله معلوم kama abinda in an ka faɗi kalma tana nuna akwai wani abu ko ba a faɗi shi ba da an ka ce ma'alum ya ce fa'innahu yujibu annahu la budda min alimin ya an ce an san abu ai dole akwai wanda ya san shi wasali min ma'ana al-ibara wani lokaci daga ma'anar ibara za a gano shi shi wanga ijazu tadmin kenan ka bismillahir rahmanir rahim fa innahu tadammana ta'lima al-istiftah fil umuri bismihi ala jihati ta'zimi lillahi ta'ala wa tabarruki bismi duk abin da kace bismillah ka nuna cewa kai tabarruki da sunan Allah kuma ka girmama Allah a cikin wannan aikin wanda zaka fara kaga ta shafi ta shafi duk wani aiki wanda zaka aika ba sai ko mun fahimta ba to ya kawo kuma ibnul asir ɗaya daga cikin malamai cikin littafin nan yace annabin anwa'il ijazul qasr babul hasr سواء أكان بإلا أو بإنما أو غيرها من أدواته لأن الجملة منابت جملتين domin in kai yi kasu kamar jumla biyu ne kamata ka kawo innama Allahu ilahun wahidun asalin shi innama Allahu ilahun wahidun wa laysa hunaka ilahun ghayru sai guda ta zumuntu to sai da kawo shi ya ce ana samun shi cikin babul atfi da babul na'ib lil fa'il shi wanga wato ijaz cikin wanda ake a abin nan kamar asalin shi dumloli ne sai a shafe waɗansu akwai babul atfi akwai na'ibul fa'il an shafe fa'ilin ba a da bukata sai ba a kawo shi ba akwai zamiri domin ana iya kawo suna ba a kawo shi ba sai da ya kawo nau'i ga sunan bari gani daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara sun guda tara ya kawo asba alkismu tsari ya ce min kismail ijaz ijazul hasfi ya kawo asbabu asbabu ya kawo daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma asbabul hasfi guda goma ya kawo sai ya sai ka'ida harful maf'ul ana shafi maf'uli ya kawo magana ibn hisham al-ansari ya kawo taratan daya taratan biyu kina ana iya shafi saboda wani abu taratan uku sannan ya kudi sharuɗa na shafi maf'ulun bihi guda takwas sharaɗi takwas ya kawo duk wanda kana buƙatar in ka san hasu ka san waɗannan sharuɗa guda takwas duk ga su sai da bi su ɗaya bayan ɗaya to sannan ya kawo anwa'ul hasf dama ga inda nake so in zo da ya zo anwa'ul hasfi sai da ya kawo guda 21 ya ce akwai hasfun ana kiran shi al-iqtita yankewa akwai nau'ul tsari ana kiran shi al-iktifa isa akwai nau'ul ana kiran shi al-ihtibak sakewa an sake wani abu sai dama an sake sai wani abu ya shi cikin wani abu akwai wani nau'i ana kiran shi al-ikhtizal takaitawa akwai wani nau'i wanga al-ikhtizal da malamai sun ka kawo shi al-ikhtizal kinga sai da ya kawo shi wato ya kai guda nawa daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shidda sha bakwai sha takwas sha tara ashirin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar da shidda da bakwai da takwas da tara talatin 31 shi wanga kala gudan ɗai mai sunan shi ɗaya in riƙi ikhtizalikin ga guda ta hafi a ƙarƙashin shi to bari mu wuce yanzu cikin nau'i na gaba an gane ko sai ya kawo bayan al-ikhtizal shi al-ikhtizalikin shi nau'in shi na farko al-ikhtizal nau'in shi na farko nau'in shi na biyu dukhulul ahruf az-za'ida harufan ziyada su shiga shi ma sai da ya kawo guda nawa shi ba akwai wasu karkashin shi an-naw'u thalith nau'in shi na uku at-ta'kidu sinai shi ma ta'kidu sinai sai da ya kawo kusan guda hudu kenan kaga shi al-ikhtizal kusan abu uku a karkashin sa bayan wadancan guda 30 eh 39 ne ko sai an-naw'ur rabi' daga cikin nau'i na anwa'ul hasfi da ya kawo ko al-hasf ne ko sai ya kawo at-takrim cikin babul ijaz wal itlaq tunda yace an-naw'ur rabi' wannan cikin al-itlaq ne tsawaitawa akwai at-takrir sannan kuma at-takrir kinnan an-naw'ul khamis akwai as-sifa duk babul itnab bayan as-sifa akwai al-badal bayan al-badal akwai atfu bayan bayan atfu bayan na takwas atfu ahad al-mutaradifain ala al-akhar na tara atfu al-khas ala al-am na goma atfu al-am ala al-khas na sha daya al-idah ba'd al-ibham na sha biyu at-tafsir fassara wata kalma kenan na sha uku wadda zahir maudi'ul mudmar wanda shi kuma kala-kala ne ya kai kusan kala ashirin sannan ya kawo al'ihan wasu na kiranci al'im'an ya kawo attazilu ya kawo attardu wal'aks na sha bakwai attakmilu na sha takwas attatmimu na sha tara alistiqsa'u na ashirin al'itiraz na ashirin da ɗaya at-ta'alil waɗanda su da shiga cikin al'itna ashirin da ɗaya kuma kowane akwai fakarat karkashinsa ‘yan uwa idan muka ce za mu tafsirin alƙur'ani irin waɗanda ababen da suke da alaƙa da ulumul ƙur'ani ba mu san ko sashe daga cikinsu ba kaga dole na in wani yana karatu karatun wani babban da wani tsakani da Allah kuma cewa ashe ilimin balaga bai da alaka da alkur'ani bayanin da imamu suyuti ya kawo anan su masu ma balagatul wadiha kurbin shi su kawo Allah ya taimake mu to yanzu anan a safha ta 242 da muka kawo ka'ida ijazu hasfin mun kawo anwa'ul hasfi wa ijazu bi hasfi kalimatin ana in shafe kalima daya au jumlatin ko jumla au aksara ko fiye da jumla kenan cikin qur'ani ana jina akwai lokacin da za a shafe jumloli masu yawa amma sai kana sai wani lokacin zaka iya bayanin su ma amma ba a ilmance ba yanzu misali da Allah ce wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un 'izaf wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun qalu adghafu ahlamin وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا ستي يوسف أيها الصديق anan malaman balaga sai su ce maka da yace fa arsilun da yusuf ayyuha siddiq akwai jumalun kathiratun mahdufa fa arsilun fa arsalahu al-malik fa dhahaba ila as-sijn wa akhbarahum bi anna al-malik huwa alladhi arsalahu ila yusuf وأثبت لهم ذلك فذهبوا معه إلى السجن في داخل السجن وفتحوا له الباب ودخل في السجن أو في الغرفة التي فيها يوسف فجلس معه فقال له يوسف أيها الصديق يقول الله إم كاغا wani lokacin zaka iya bayanin haka amma kai ba ka kaddara wani ilimi ne mai zaman kansa don qur'ani tun da ce fa arsilun sai intiqali da yusufu ayyuhas siddiq to shi yasa duk wanda ya san waɗannan ƙa'idodin in yana bayani in baka koya baka san inda yake ɗauko su ba yadda za a yi da bayanin ka da nashi su zama to ɗaya saboda shi a ilmance ya kai kai ko tana yawa kana yi ne a ɗabi'ance fahimta ka ta dole sai ka ce ya ji gidan kasu amma shi zai ce a'a akwai abin da aka shafi dalili kuma ga kaza ga kaza ga kaza ka karbi bayanin sa a barnaka to kakkai hasada yi kokari ka san ina da yake samuwa in ka san inda mutum ga ɗebo abubuwa masu kyau kai ba je sai ka ɗebo tun da ba na alƙur'ani ya ba na shi bane shi kaɗai Allah ya taimake mu a safha ta ɗari biyu kuma wannan cikin kisoshi yana da yawa yawa gare shi yana da yawa ƙwarai da gaske kin kisa annabi Musa a cikin suratul shu'ara وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاضرب بآياتنا إن معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين قال ألم نربك فينا وليدا جيبو daga maganar annabi Musa da Allah sai an kace qala alam rabbika fina walida kenan Musa ya ƙare magana da Allah ya taho ya ƙare zulumi ya shirya har ya shigo Misra har ya zo fadar Fir'auna har an haɗu an yi gaba da gaba qala alam rabbika fina walida yanzu ba ilimin balaga ba me zai nuna maka cewa akwai jumloli da dama da aka shafi kuma wannan yana da yawa duk kisoshin alkur'ani in ka ɗauka gane idan ka iske haka to wannan misalai ne muke bayarwa saboda ga waɗanda suke ganin kamar waɗannan abubuwan ba su da amfani ko ku ba su alkur'ani safha ta 247 al-itnaf galibi ne ce malaman usulun tafsir suna kiran shi at-tafsir an gane ko a safha ta 247 bari mu je inda sun ka kawo ka'ida sun ka ce al-itnaf abinda ake kira itnaf ziyadatul lafzi ala al-ma'na lafazi ya zamanto ya karu akan ma'ana shi can ijazi ko shi zamanto ijazul qasri kalimomi ne kaɗan masu ma'ana masu yawa ko kuma ijazul hasfi a shafe wani abu in ka zo sai ka ƙaddara shi nan ko al'iqdabu a'a ziyadatul lafzi alal ma'ana lafazin na zai fin ma'anar yawa amma fali fa'idatin saboda wata fa'ida a safa ta 250 wa yakunu bi umurin idda ana gane itnabi da wasu abubuwa masu yawa kenan shi itnabi fadi ne da shi yadda na gaya muku imamu suyuti ya kawo kusan guda 21 to ga su nan sai suka ce min ha su ga waɗanda suka kawo zikrul khas ba'da al'am litambihi ala fadlil khas mu mai hankalin mu nan zikrul khas ba'da al'am litambihi ala fadlil khas kaga ga larabci dai kaji amma misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة ملائكة سنة مين سنة سبكة والروح ده مين جبريل جبريل بس ملائكة تكاد ذكر الخاص بعد العام ليش للتنبيه على فضل الخاص saboda a nuna maka shi jibilin ko da yana cikin mala'iku to shi yana da wani matsayi na daban amma wani yanzu ci kai shi wani abincin ƙura'ani ta nan zarar mala'ika su kuma ruhu jibilin masu yansu yake a'a saboda yana da falala cikinsu an kai taksisinsa daga ciki zikirul am ba'adal khas a ambaci am kishe wancan kenan ba'adal khas bayan an faɗi khas li ifadatil umumi dan ya nuna abin ya haɗe ma'al inayati bi sha'anil khas kuma a nuna maka an kula da sha'anin khas misali ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani irka'u ku yi ruku'i wasjudu ku sujada wa'budu rabbakum ku bauta mawajidun ah da ruku'i da sujada ba su cikin ibada suna ciki amma to me yasa aka kawo su kaga nan da an ka kawo abudu rabbakum dan a nuna maka da ruku'i da sujada li ifadatil umum suna cikin ibadar Allah ma al inayati bi sha'nil khas kuma a nuna maka wannan khaskin an kula da shi ne shi sa an ka fitar da shi domin irka'u wasjudu wasu malamai suna fassara shi da irka'u ku yi sallah wasjudu ku yi sallah saboda cikin sallah ruku'i da sujada suna da muhimmanci shi yasa aka fitar da su ba sai kuma fahimta ba to sannan kuma sai su ce maka a'a wannan bai kare ba me yasa aka fara da ruku'i sannan aka zo da sujada saboda wani in ya duba ruku'i dai an san cikin sallah akwai ruku'i kina ana iya ce masalla ruku'i ana iya ce masalla sujada saboda cikin ta akwai sujada misali to amma me yasa ba a ce usjudu warka'u ba sai an ka ce irka'u wasjudu tsakanin ruku'i da sujada akwai umumi yana yiwa a yi sujada ba sai an yi sallah haka da kuma kama babu sujudu shukuri cikin sallah ake shi akwai da za a yi a yi rukui ba a yi sallah ba sai ya fara da al'akhassu sannan ya zuwa ga al'a'awu yanzu idan ba ilimi na bincike ba na balaga ya za mu tsaye mu tattauna kan wannan ba zai yiwuwa ba Allah ya kyauta misali na gaba shi ne a takraru lida'in ana yin itnari maimaita magana ka tamkinil ma'ana minan nafs don saboda a tabbatar da ma'ana ƙultu zalika ƙultu zalika ƙultu zalika wa ka ta hassurin koko don saboda bakin ciki malami yana iya maimaita kalima ya maimaita so ɗai so biyu don saboda ta tsaya kamar da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam in yana magana da sahabbai sai ya maimaita so uku don saboda mi saboda a fahimci abin da yake so wani lokacin kuma mutum na maimaitawa don jin bakin cikin abin da ya faru wa ka qulil fasli ko ko saboda magana ta yi nisa sai a sake maimaitawa dan saboda ta tabbata a cikin kwakwalwa laraba suka ce wa bit takrar ya ta'allamu al-hima shi yasa za ku ga cikin suratul isra ba isra ba suratul shu'ara inna fi zalika la aya duk kissa inna fi zalika la aya inna fi zalika la aya ko ko fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban fa bi ayyi ala ana son ya tabbata wannan ma'anar cikin kunnanka na gaba mu maido hankalin mu nan at-tabyyin التذييل إمام السيوطي إمام السيوطي يكاو التذييل أتشير الإدخال شباب الإيجاب والإطلاق يتي وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها آه كافيش أقول الاعتراض عفوا الاعتراف وهو أن يؤتى في أثناء, في أثناء الكلام أو كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب شيء الاعتراف أجدته da wata magana wadda ita cikin i'rabi ba ta da alaka da wannan magana asalinsa tana zuwa ne ta yi tafsili bainal mutalajimai in kana son ka gane ta shi al-i'tirad shi na kira al-jumla al-i'tiradiyya in cikin ilimin nahwu kaga da Allah subhanahu wata'ala ce idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai yace mi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu kuna i'tirad ne والله يشهد إن المنافقين لكاذبون رد على قولي تو والله يعلم إنك لرسول جملة اعتراضية إطنابي ني سوي ta magana ne amma saboda wani dalili aka kawo shi domin inda ba a kawo i'tirazin ba to zaka iya fahimtar sabanin magana yawwa wallahu idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah da aka ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna kina annabi wa za Allah bane amma da yace wallahu ya'lamu innaka la rasuluh an kafi an toshe kafar banna to wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun الجملة الاعتراضية أنواؤها وأثرها في تقرير مسائل البلاغية في القرآن الكريم بتكلم يوم التدين والاعتراض أنواعه وأسبابه البلاغية وأثره في البلاغة القرآنية التدين يعني التدين يتشيني وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى أذو باين جملة لوت جملة تدبا تشتمل على معناها إذا ما تنا توكيد معناتها أما توكيدا تاظوني دن كرففاتا jumla ce kala biyu lafazin su ya bambanta amma ma'anar kusan ɗaya ne wa huwa qismani kamar guda biyu ne jarin majral masal akwai magana da ta tafi kamar masin masal take mun yi bayanin masal cikin isti'ara tamthiliya magana ce gata ana fadar ta amma ta riga ta yi kamar yadda kaji an ce duk dai matacce ya kare a wuya ana amfani da shi ga dukkan abin da bai da amfani ba ba ka nan bane duk abin da ka so ka yi ka kasa sai a ce duk ɗaya matacci ya kare ga wuya inda ka san yanzu ba za ka samu ba ai an ƙari le medicine après la mort in ji baturi ya ce jarin majiral masal in istaqalla ma'anahu wastaqna amma qablahu tana yiwa magana ce mai kamar ni karin karin magana kenan ba dole bane tana da alaka ta fuskar lafazi da waccan amma dai halin da ake ciki shi zai nuna maka ni abinda ake nufi mutum ne ya je ya samu wani abu sai bai samu ba bayan ya dawo shi an kace duk dai matacce ya kare a wuya kaga nan ba ana nufin akwai wani matacce ne wanda ya kare a wuya ba amma halin da yake ciki da halin karewar matacce a wuya duk daya ba sani ko mun fahimta ba ba a samu biyan bukata ba na biyu gairu jarin majral masal wata magana kuma ba irin karin magana take ba illam tastaghni amma qablahu in ba a wadatu ba da abin da yake gabanta shi ne ake kira at-tazyilu ina ganin imamu suyuti da ya zo cikin abin nan da ya kawo at-tazyil bari in gani ina ganin shi mu ba da misali da abin da shi imamu suyuti ya bayar cikin guda 21 din nan na san akwai at-tazyil amma ban san ko da nawa ya kawo shi ba bari mu duba kun gangane shi gashi nan gashi nan yace wa huwa an yu'ta bi jumlatin aqba jumla والثانية تشتمل على المعنى الأول للتأكيد منطوقه أو مفهومه kenan jumlar ta biyo baya ko ta yi ta'akidin mantuk abinda jumla ta farko ta faɗa ƙarara au mafhumihi ko abinda za a fahimta gare ta li yadhhara al ma'na don ma'ana ta fito ƙarara in lam yafhamhu in ba mutum bai gane ba wa yataqarrab ko kuma ana ta ƙara tabbatuwa inda man fahimahu ga wanda ya gane shi yasa in ka zo sauraren karatu ba dole bane duk abin da za a faɗa baka san shi ba a'a abin da baka sani baka san shi wanda ka sani ka ƙara tabbatar da shi ko ko tana yiwa ka gane akwai inda akwai kuskure sai ka kawo gyara ko ko zaka ji abin da ka fahimce shi a kuskure sai ka gyara to nan sai imamu suyuti ya ka misali zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur ka ga mamadin takiri take ko ba haka ba wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil to ai wa zahaqa al-batil kariya ta tarwace to innal batila kana zahuqa muna gani wa to shi ake kira at-tazyil daga az-zailu na az-zailu shine wutsiya ko bundi to sai an kace at-tazyil yima magana wato wata wutsiya ma'ana a ƙarshe za ta zamanto kamar cikewa ne game da abin da waccan ta zo da shi to wani yaji an ce at-tazyil sai ce kaji sun ce wai akwai wutsiya cikin alqur'ani al-ihtiras wanga al-ihtiras da sinun ne wanda kuma waɗansu malamai suna kiran shi al-ihtiras da zayun waɗansu malamai suna kiran shi at-tatmim kaji suna uku gare shi yace wa yakunu hina ma ya'ti al-mutakallimu bi ma'anan yumkin an yadkhula alayhi fihi law mutun yayi magana tana yiwa zargi ya biyo baya fa yaftilu lidhalika sai ya fahimci za a iya zargin shi wa ya ati bi ma yi hallisuhu minu sai zo da abin da zai kubutar da shi ko ba haka ba ta Allah ce wa yi ta'imuna ta'ama ta ce mi ala hubbi ya an ce suna ciyar da abinci ai ba a san dalili ba shin suna ciyar da shi ne su ba su da bukata na Allah yana son ya cike maka ya nuna maka abincin nan ba dan ba su da bukata ne suke ba da shi ba don wani in ka gaya baka abinci to kai in ka taba ba zai ciyo gare ka ba kare ba in ka bayan daga ba zai ya da ce ala hubbi yabon da nake musu baban za ba yabo ne cikakke su suna da bukata abin nan suke ba wani ba wanda sai in bai da bukata ba yake ba wani sauran sai a kira shi at-tatmin ko kuma al-ihtiras saboda in ba a kawo shi ba za a iya zargin ka to tunda ka fahimci za a iya zargin ka sai ka kawo abin da zai tushe wannan kafa wanda yana daga cikin abin da yanzu ya kamata masu yanke karatun malamai su yi hattara idan ka san in ka yanke maganar malami ba za a fahimce ta ba kar ka yanke daidai nan ka bari daga inda ka yanko zuwa can sai ka tabbatar da babu wani abu wanda zai sa mugu ya samu kafa sai ka yada amma duk yadda an ka faɗi gaskiya sai sun yi zagi amma wannan ba laifi bane ya zama to dai kai ne baka koyi wani abu ba tunda in ka misali harafi guda in an yanke na iya canza ma'anar magana ko ba ganin bane yanzu ja'a muhammad wa ahmad me yake nunawa muhammad ya zo da da ahmad wa ahmad to sai ni zo gaban wawun din nan sai ni ƙara alhamza kas sai ni ce ja'a muhammad aw ahmad kenan muhammad ya zo ko ahmad alhamza ta canza ma'ana shi sa mu yi hattara shi da ake kira al'amana da ilmiya galibi a can da malamai suna amfani da shi wajen naƙlu in za ka cira to magana nassi ta wani malami ko a wani wuri dole an fi son ka ciro daidai yadda za a gane kuma ka faɗi inda ka ɗauko ta saboda in mutum bai gane ba ya koma can gakka yanke daidai inda kake so saboda in an ce za a yanke magana daidai inda ake so to har ƙur'anin sai an yi masa banna abu nuwas ɗaya daga cikin shu'ara na daular abbasiyya kai abu nuwas mutum ne wanda yake shi babu ruwa ne da farkon rayuwarsa bari mu masa adalci don sun ci ƙarshen rayuwarsa ya tuba muna ji ko abu nuwas ya fito za shi gidan giya wajen shan giya lokacin bai tuba ba sai haɗu da abokinsa to shi abokin nashi shi ma ɗan giya ne ce mai ina za ka ce ko ina za ka ce a gidan giya ne ce a to shi kiran muje aka kama hanya ana tafiya sai aka iske malamai suna arwallah za a yi sallah masallaci sai ce abun wasu abun wasu ya kamata mu je wa lokacin sallah yayi mu je a yi sallah in yaso sai a je a dargashi kaga wanga dan giyan ma akwai dan saura gari shi ko ba haka nan bane sai abun wasu ya ce a da'il masajid lil ubadi yaskunuha wamshi bina ila al-khammari yasqina ko wasir bina ila hanatil khammari yasqina ma qala rabbuka waylul lil ula sakiru walakin qala waylul lil musallina yace da al masajid kamar masallatai lil ubadi ga masu sallah can yaskunuha ko taskunuha duk ana fada sai kan su sai ba da su wamshi bina ka tafi da mu ko wasir bina da riwayat ke suna bambanta mu je ila hanatil khammari yace ga shagon gidan giya shine hana yace yasqida ya ba mu giya mu sha yace ma qala rabbuka waylul lil ulasakin duk cikin qur'ani babu inda Allah yace bon ya tabbata ga waɗanda suka sha giya suka yi mayi ulasakin yace walakin qala waylul lil musallina Allah yace bon ya tabbata ga masu sallah dan haka ba zan yi ba to kaga ashe ai ƙur'ani shine maganar Allah mafi fasaha amma idan da za a yanki to ko cikin ƙur'ani za a yi haddasa banna fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun amma da yake in yanzu alladhina hum an salatihim sahun bai gyara shi sai ce walakin qala wailul lil musallina sai tsaya nan kisa ai ana tattaunawa musamman a can da na ga ya muku abu ne wanda ya shafi bahasi a yanzu kuma abu ne wanda ya shafi ya shafi kafafe tunda yanzu can da babu na'ura to yanzu kuma akwai na'ura don haka ɗaliban ilimi idan ana tattaunawa ko ko kana son ka yaɗa wata fa'ida ta wani malami ka tabbatar da daga inda ka ɗauko nan zuwa ƙarshe za a fahimta kakkabar wata kafa wanda za a bullowa in ka sa akwai wannan bari har magana ta cika saboda mutane suna da zalunci akwai maƙiya shi ko maƙiyi da ma abin da yake so kenan ya samu magana wanda adda ibhari da dan wata shakka ko kafirai ko cikin qur'ani ana wannan ta Allah ce innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da an ka ce innakum ku kafirai wa ma ta'buduna da abinda kuke bauta ma ma min siyaghil umum ko ba ka bane hasabu jahannam kuna matsayin makamashin wutar jahannama antum laha waridun za ku shiga ko ba ka bane za ku bijiro kuma ku hada cikin ta domin al-wurud ahyana yati bi ma'ana wato al-ubud wani lokacin da ad-dukhul sai kafirai suka ji dadi so a kuji hal an kai tabi aka more aka cashi aka ce tukagiya ya ce kenan mala'iku za su shiga wuta ya ce kuma annabi isa zai shiga wuta tun da bi tun da an ce wa ba ta abu min dunin lahi ai an bauta ma isa an bauta ma mala'iku sun ka ce kaga shi kenan an huta an game shi yasa Allah ce wala ma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yusiddun wa qalu a alihatuna khairun amhu التي ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون في الله يمس ردي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أنها مبعدون shi yasa wallahi kakka tsaya ka ce ka gane fassara shirya akwai ka'idodin ilimi da kake bukatar ka sani dan za ta dauko kai kirista yazo ya ce maka an ce musulmi su bi yesu almasihu ba su bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce a'a ya ce maka a cikin qur'ani na ce ko yan wuta ne musulmi da kuke ta ƙarya ai qur'ani ya ce kuyan mutum ce ina Allah ya ce ya gashi Allah ya ce id qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah ila yawm al-qiyamah aka ce fa kenan kaga zancen ka ce wani abu waɗanda suka biye su almasihu aka ce an ɗora su akan kafirai ashe ku kafirai ne kuma Allah bai ce a a ila muji Muhammadu ba ila yau milki yawa ka ce mai kaka kai kurkuru da ilu da a kiristan nan fa ku yi tabbatun kafirin banza a ba ku yi tabbatun kafirin banza ba ne a kawo hujja sai ka ce ka yadda da wannan aya eh waja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah wasu sun ce waja'ilul ladina tabauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajrufi amma su tun da son rai ne ai ba za su yarda ba sai ka bar mai akan abin da ake kira at-taslimul jadali mu tafi dukkan zabiran annabi Isa suke magana ka yarda da wannan eh to Allah ya ce وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين يا بشارة ياتي أبيشي إن كابيش كابي يسوع المسيح إن بكبيش بكبي يسوع المسيح إن بهكذا كاكي كريستا سيسا كتشكين قنا إن ودي أرسوكي سكي تيوا سينا سيتشين قنا sai a saka cikin hamata ko lalakuwa to yan uwa lokaci ya kai kuma nan ya kamata mu dakanta mu dan je hutu kaɗan sai mu shiga cikin ilimi da ake kira ilmul badiya shine ilimi na ƙarshe kuma ina ganin tana yiwa wannan shi zaman towa zaman mu na ƙarshe a cikin wannan fanni na ilmul balaga da alaka shi da alqur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh